الشيطان الرجيم وحمده ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da haduwa a yinin 28 daren 29 ga watan rabi'ul awwal watan uku hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1448 Allah ta'ala muke roko ya sa mu dace a duniya da lahira da tsarkin sunayensa lamban hadisi hamsin da na'am an abdullahi bin abbasin ba mai ɗaya ba kenan da ku babu mai mawaƙit kuma hamsin da tara نينا حمديسي نام سند ترى عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله وصلاه الرجل في الجماعه lamban hadisi ko na ku hamsin da biyar ana samun bambancin bugu ne eh zai yiwu saboda da nake ma matan aure karatu akwai babun da galibi mun bi juna ne kawai su faɗa mun sai in fassara musu ma'ana ana samun bambancin bugu da sauran gurare hamsin da biyar ne nashi ko masu ire-iren su su ma da biyar da biyar ne ko ma'ana bugun ne ya danganta da yanayin bugu kai naka da da tara yanzu ma da babun kawai babu me mawaƙitu ko babul mawaƙitu ko hamsin da biyar na wasu ko an abdullahi bin abbasin shahida indi rijalun mardiyuna e nima na hamsin da biyar ne na'am a satin da ya ko sati biyu da ya gabata da dan kwana biyu wali muslimin na aisha ta radiyallahu ana mun tsaya hadisin aisha Allah ya kara mata yadda ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yayi la salata bi hadarati ta'amin ba sallah indai abinci ya halarto ma'ana ga abinci ga lokacin sallah yayi to annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama yace a fara da abincin a ci a natsa tukunna sai a ibada wala huwa yudafiu al-akhbathaini haka kare guda biyu ma'ana yana tunkude fitan iska ko kuma abawali an gane maganan ko ma'ana yana ta kokarin turewa abin da ake nufi dai a takaice shine rashin samun natsuwa duk abin da zai kawo rashin natsuwa a sallah ana kokari a kawar da shi in kullu da na farko abin da ake gudu shine kar yazo yana sallah yana lissafi yana sallah yana lissafin abincin ya zai masa so kaga sallah zai zama yana da tawaya kenan ko sannan kuma idafiyar aka ba sai ni ya kosa ya gama sallah babu natsuwa to haka manzo Allah sallama ya ce waɗannan abubuwa guda uku duka mutum ya sallah bayi da cikakken ladan sallah mutumin daga abinci ya halartu a kuma babbance bakara zo misali mutum yana so ya sallan kuma ba abincin kusa kuma ya ta zama ya ta zama ya ƙi sallah dalili kuwa shi bai ci ba a ba haka ake nufi ba ana nufin daidai lokacin da za a yi sallan kuma ga abinci ya halartu shi ake magana ba ka ƙi sallah saboda baka ci abinci ba za mu tashi hadisi na hamsin da biyar an abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ma kala daga abdullahi dan abbas nan Allah kara masa yadda shi da mahaifinsa yace shahida indi rijalun mardiyun wa ardahum indi umar anna nabiy sallallahu alaihi wasallam na an salati ba'da subhi hatta tushrika shams wa ba'da al-asr hatta taghrubu abdullahi dan abbas nan Allah kara masa yadda shi da mahaifinsa kala yace shahida indi rijalun wasu mutane sun halarci wurina mardiyuna yardaddu wa ardahum indi kuma nima na yadda da su umar cewa sayyidina Umar radiyallahu anhu yace annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama naha anis salati annabi ya hana sallan nafila ba'da subhi bayan an kare sallan asubahi hatta tushrika shamsu har sai rana ta wato ainihin daga ba fito ba an gane magana asalin kalmar tushrika shine fitowa wa ba'da al-asri hatta taghruba haka ma ya hana sallar nafila bayan sallar la'asar har sai rana ta fada su kaga kai in ka tashi zaka hada guda biyun ko kalman sharaka ai tala'a kenan fitowar rana ake nufi an gane maganan kuwa ka koma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da yace man taba taba Allahu alaihi man taba qabla an tatlu ash-shamsa min maghribiha taba Allahu alaihi duk wanda ya tuba kafin rana ta fito ta inda take fadawa to Allah zai ansa tubansa kalman ghur yamma sharq gabas to tushrika sh- wato fito rana tana fitowa ta ina ta gabas ma'ana kafin ta haska gabashi so me yasa muka ce dagawa saboda za mu koma kuma sake gwama shi da hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da ya ce lokuta guda uku an hana yin sallah a wannan lokuta kuma annabi ya faɗi dalili ya ce lokacin da rana take fitowa da lokacin da rana ta take da tsananin zafin rana da kuma lokacin da take fadawa saboda tana fitowa ne a tsakanin kawun shedan guda biyu masu bautar rana suna faduwa su yi mata sujuda to kaga idan ka ce anan ya hana sallan asubahi har sai lokacin da rana take fitowa to shi kuma wancan hadisin fa an gane maganan kuwa ma'ana hatta tartafi ash-shamsu ba daidai lokacin da ta yi wannan jan ba sai dai akwai kuma salloli da ake ce musu zawatul asbab abinda ake nufi da zawatul asbab shine sallolin da suke da dalili to su kuma wannan suka zo sai su danna wannan yanzu kaga lokacin da take fitowa tana fitowa da tsakanin kawon shedan guda biyu masu bautar rana suna mata to ba a so ku seti sannan take fadawa sukan mata bankwana sai su fada sai su juda tunda Allah nasu ne za ta fada wa Allah ne kuma zai fada to yanzu dai tunda su sun yi imani da shi ka san duk wanda Allah ya batar da shi isa babu ni'ima kamar musulunci babu so tuna da wannan sai su to sai musulunci Allah subhanahu wataala sai ya hana mu mu yi kamanceceniya da su su kaga irin wannan lokutan manzo sallama ya hana haka lokacin da rana ta take yace saboda yana daga cikin numfashin wutar jahannama to ana so rana sai ta danyi sanyi sai a dora Allah ya sa mu dace to abin da muke so mu cire anan kalman da yace sayyidina Umar yace annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi naha ya hana ani salati yana yin sallah ba da subi bayan sallan asubahi sallan nafila fa an gane maganan hatta tushrika shamsu har sai rana ta fito ta nan daga amma asalin kalma har sai rana ta fito ne an gane maganan ku sai muka ce tadlu'a ko da kalmar tashruka da kalmar tadlu'a duka ma'anansu ɗaya ne da Hausa amma kuma kun ki taimaka hakan yana da amfani saboda malamu ya karanta wasu littafan da zaka samu mabugun littafin a can kaza ne a bugun a can kaza ne an gane misali jiya ai ninawa kitabut tauhid din da ya kawo fadin Allah madaukakin sarki wa idh qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayhadin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un ko anaku suratu zukhruf wannan shine gaskiyar a shafi na uku ne ma zukhruf din amma ni kuma ana hawo bugun sai aka samu matsalan ba a wurin bugawa ne suka sa suratul anami kuma in ka ji anami kan ba za ka samu wannan ayan ba wannan so ne mu gane wani lokaci aka samu bugun littafi tunda bari an dan mana yanda za gane za ka samu wurin buga littattafai wanda dai suka fi yawa a duniya in dai bangaren addini ne bangaren misrani yawan da ya bi wajen bubbuga littattafai kamar yadda zaka je santara kaga ga shagon nan ga shagon nan bangaren masu provision ga shagon an gane magana kuma waɗanda suke zuwa Kano haka bangaren yan zannuwa da waye kasuwar su daban to idan kana so ka ga mabugan littattafai ne nan can can can can to misali akwai a saudiya akwai a labanan akwai akwai yemen akwai akwai akwai amma da su kamar da ka sani a kasuwanci mu dai a arewa ba kamar kano amma kowane jiha ya kan ɗan samu ƙananan su kasuwanni ya go so kaga ba za ka ce ba kasuwa ba sai da kano a akwai amma dai kusan nan gida ne a arewacin najeriya so wani lokacin sai a samu wajen bugawan buraja'an littafin an samu bambanci kaga kalmar naku ni na tushirika ko kuma naku kalmar mene ta dulu to duka amma ma'anarsa ɗaya ne idan aka ce tsala'ati shamsu rana ta fito asraqati shamsu haka shi ma haka an gara magarin kuwa gharabati shamsi ghabati shamsi duka ma'anar su ɗaya ne rana ta fada rana ta buya duka da rawa suna amfani da kalma an dan ji kuma an dan gane ko so duka abin da ake nema an samu to amma ni daidai point din da nake so mu gane shine cewa da annabi yayi ba fa an yi gyara bane a ana so a gaya maka ne cewa kaza yana zuwa da ma'anan kaza kun dan ji abin da na ce ai ko ma'ana ba ka san me koyon larabci shi da an faɗa mishi kalma guda ɗaya to idan za a mutu wannan ma'anan ne dole za ka bata duk ranar da ka samu matsala ba ka bata wannan ma'anan ba shi a gurin ba ka iya ba kamar san biya ke cewa ba ku gane magana to wannan zalika mablagu min al-ilmi ya abin da ya sani kenan na ilimi kalma ɗaya sai ta zo da ma'ana daban-daban yanzu ka ɗauki kalman gida da larabci suna kiran shi baitu daru manzilu maskan duka ma'anan shi gida ne kuma kowanne in ka je ka dawo zai ga eh ma'anan kusan yana koma zuwa ga abu ɗaya so kaga shi wanda ya san daru ran da ka ce mishi baitu fa ka sa shi a kwana saboda shi wannan ne an gara maganan kuwa so mu dai dan fahimci wannan din yanzu kaga kamar inda ne magana ne Sidi ya faɗa a cikin tafsir Karim Rahman kalman wato anin istawa yana zuwa alkur'ani da ma'ana daban-daban kalman shi istawa ɗan istawa ne guri ɗaya ma'ana kalman alifin sinin ta'un wawun yawun saman tamadda alif guda ɗaya ne amma kuma guri kaza da aka ce kaza to kaza ake nufi guri kaza da aka ce kaza kaza ake nufi yanzu misali ya ɗauki kalman istawa idan ya ta'addi da ala ga ala ta zo ko ta gaban shi ko ta baya to ga abin da yake nufi idan kuma ya zo kalman istawa din kadai ba wani abu a kusa da ita ga abin da yake nufi sai kawo hujja faɗin Allah cikin suratul qasasi a shafi na uku Allah ya ce walamma balaga ashuddahu wastawa lokacin da annabi Musa ya hada karfin shi ya daidaita to kalman ya daidaita ne a nan gurin ma'ana ya cikan karfi alkamalu kenan to kuma amma idan ala ta zo to kuma ita wannan tana nufin ɗaukaka a saman abu ba wai cikan ƙarfi ba shi ne kamar faɗin Allah cikin suratu taha ar-rahmanu alal arshi tawa a shafin farko kenan Allah mai rahama ya daidaita a sama ta kalmar istawa ar-rahmanu alal arshi tawa istawa ka ganda ko sannan faɗin Allah madaukakin zakili tasawu ala zuhurihi wa ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحانه cikin suratul zukhruf a shafin shi kuma na biyu so kaga nan kuma da wannan na su ditastawu idan kuka daidaita a saman abin hawa mashin ne mota ne jirgi ne jaki ne doki ne raƙumi ne kuka daidaita a saman shi ba wai raƙumin ya gama cikan ƙarfi ba ai kaga kai kan hausa ba ne ai ko to shi ma kalman kenan a wurin da yazo amma kuma istawa din ne fa ita itan ta zo da manan cika ta zo da manan saman abu sannan kuma idan ta zo da kalman ila to ita kuma tana nufin kai nufin kaza ne shi ne faɗin Allah maɗaukakin jiri wallazi kalakalakum ma fil ardi jami'a sun mastawa ila samai kai kalmar hisawa din za kallon mu amma gaban ta ga wata ila nan ko bayan Allah ya halicci ƙasa gaba ɗaya da abin da ke cikinta sai ya nufi sama nan ba za ka ce sai ya daidaita a sama ko ka ce sai ya ƙara ƙarfi a sai ya nufi sama don ya gama ƙasa sai ya nufi sama ya yi ta sannan ya ka an gane sa mata abin da zai sa mata da sauransu Allah ya sa mu dace duka dai mun koma kalman nawa tushirika na ku kalman tatsulu ko yawa to shine ma'anar su duka ma'anar su daya to amma mu inda muke so mu je shine idan ka ce lokacin da rana take fitowa ne to kuma wani hadisi ingantacce annabi ya hana yin sallah lokacin gashi kuma an ce babu sallan nafila bayan sallan asuba ya sai rana ta fito can kuma ya ce lokacin da rana take fitowa ya hana sallah kun dan gane maganar kuwa to shi ne sai muka ce a wani gurin kuma ta tartafiya ma za ka gani a sai rana ta dan daga to shi ne zai fitan maka da wannan kalmar an dan zigo yawa to shi ne abin da mu muke so mu ce saboda kar ka tafi kana cewa sai rana ta fito idan kika ce sai ta fito to kuma wancan hadisin zaka iya ne da shi kuma ya ma faɗi dalili yace tana fitowa ne tsakanin kawon shedan guda biyu da haka masu bautar rana suna yin sujuda kai ma ba a so sai muka ce to amma ko kuma as-salatu zawatul asbab salloli wanda yake suke da dalili da za ka shigo masallaci a lokacin da ba a yin nafula ka yi nafula ba ka da matsala lokacin da rana take fitowa sai wani abu ya kawo ka masallaci kuma da alulanka ka yi nafula wannan ba ka da matsala ba ka saba ma doka ba kaga a zahiri ganin ido ka saba haka ne ko ko kuma daidai lokacin da ka zo rana ta take a ka shiga cikin masallaci wannan dalilin da ya sa malamai suka ce banda irin waɗannan waɗanda suke da dalilai shine ai da annabi yana huduba ne wani ya shigo bai yi nafila raka'a bi bai ce wani kai nafila kuwa tunda yana huduban yana kallon kowa yace ban yi ba yace to tashi kai nafila kaga a lokacin liman yana huduba ai kenan ko daga nan ne ma waɗanda an ana yin huduba suka samu hujjar cewa kana iya yin nafila ka sa akwai mazahibu da suke ganin zaka zauna ka saurari huduba ne ko an gane magana su kuma daga cikin hujjar su shine manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace duk wanda ya ce ma wani kai shiru liman yana hudu ba to yayi rashin hankali yayi wauta ka ku ai me cewa kai shiru gyara yake yi aiko kila kana surutu yace wani kai shiru yace kai shiru annabi yace fa kada lagauta kai wauta ba fa shi mai maganan ba a a kai da kace mushi shirun ne kawai kai wauta so da lokacin da yake hudu ba abin da ake so a saurara kawai sakon da yake dauke da shi na satin shine hudu ba kawai alaji me yake faruwa a lokacin a gabatar a jawo hankalin mutane da sauro shi ne sakon sati ya yi Allah ya samu da ya ce so mu shayi ɗinmu a nan shi ne faɗin nan da aka ce ba da ma sanda take mutuwa da sanda take mene fada sai muka ce to amma irin sallolin da suke da dalili ana yi su saboda wani dalili to su kuma sukan fita daga wannan ka'ida din sun ce da ma likulli ka'idatin shusus wai kowace ka'ida tana da abin da aka ware banda ita mana idan aka ce kaza haramun ne gaba da sai ya ce to sai dai ko kaza an dan ji kuma na dan ganewa ko yawwa to irin wannan ka'idan ne kaga kenan duka lokacin da rana take fitowa da sanda take fadawa haramun ne yin nafila sai ka ce to sai dai mutumin da ya shigo masallaci saboda wani dalili yana da alula annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce wanda ya shiga masallaci kar ya sake ya zauna sai yayi nafila raka'a biyu su wannan umarnin da annabi ya bayar kaga bai keɓe lokaci ba to shine malaman suka ce to shi wannan tun daga ka'ida a ce idan ya shigo masallaci to kar ya zauna sai yayi take ce mutahiyatul masjid masjidi an gane ta ko so shine to irin wannan dalilin ne yasa saboda ana kallon wannan umarnin kabi kana gaisuwar masallaci ne ba gaisuwar rana ba an gane magana amma galibi irin wannan an fi faɗan cewa kawai mutum ya tsara rana tana gab da fada kawai tsare nafula rana tana gab da fitowa kawai tsare nafula to kuma ga wani abu kuma ƙara kawo mana ai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace wanda yayi sallan asbahi sannan ya zauna a gurin yayi ta ambaton Allah kar ka tsaya wahalan tambaya na me yake cewa duk zikirin da ka iya yi subhanallahi alhamdulillah ko ma wanne ka iya kai ta yi hassan da rana ta fito sai ka tashi kai nafula raka'a biyu annabi ya ce umara cikakkiya hajji cikakke umara cikakkiya hajji cikakke umara sai dai faɗa su uku to kaga aya lokacin da ka tashi mu kage nafulan nan fa rana tana mene kun na gano maganin kuwa to kaga zaka sake komawa cewa zawatul asbab ma'ana sallolin da suke da dalilin da yasa ake yin su kun gane magana su sun fita daga wancan ka'ida din da aka ce kar a yi to su saboda ga dalilin sai aka kawar da su kudan gane na'am kamar yadda wani sahabi ne ya yanka abin layyan shi zamu zo a gaba a wannan littafin nan bitul akam kafin a tafi masallaci to kasan lokacin shari'a ke sauka da dumi shi da a gama na sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah karan sallah ake kafin hudu ba karaman sallah da babba ba gama ne na'am aka gama sallah annabi sallama ya juye fara hudu ba dai da ake maruf ta sananne har gane to shine sai ke cewa to duk wanda ya yanka abin layyan shi kafin ya taho masallaci ya ci nama ne kawai amma yanzu wanda bayan mun yanka ya je gida ya yanka to layya ne yayi wannan sai wani sahabi ya daga hannu ya ce ya rasulullahi ni na san yau ranar ci da sha ne babban sallah kenan ko shi ne ni na zaman yankawa muka dan soya kafin taho na ci abuna ya rasulallah annabi ya ce ka ci dama sai ya ce to yana da wata ya karawa so tun da yana da wata ya karama a ya iya da ita kuma ma ya fusar ta gaskiya ta kwanta mai a nashi awaki da tumakin sai annabi ya ce ta halatta maka amma banda kai ba wani to ya kaga an kulle kofa amma an ba shi mene dama ku gane me nake cewa wani shi in yayi da irin ta ba lada amma shi kuma an ba shi mene saboda uzuri to shi ma wani idan ya tashi kawai yana zauna a masallaci rana za ta fada ya tsira na bula to ya zaba masa yi wujudi sallallahu alaihi wasallam kawai ana zaune rana za ta fito kawai lafiya lafiya ba wani dalili kawai kama yin nafula wa sashi to amma kaga wacce ai tana da dalili yayi ta ambatan Allah tun asubahi Hassan da rana ta fito sai tashi na bula raka a biyu daidai yake da wanda ya aikin hajji cikakke aikin hajji cikakke aikin hajji cikakke umara cikakke umara cikakke umara cikakke kenan ko ba kudin jirgi sai dai mu mun fi gane mu hakorin da ai ko yawa saboda wannan idan zai shekara yana yi ba za ka taba ce mai alaji ba an gane magana ku lura da aikin hajjin ma fa annabi ya ce cikakke sai da an ga aikin hajjin da ba cikakke ba ai ba hajjin mabarur ba kenan an je dai an ga gari Allah ya sa mu dace so mu koma can shi da ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama naha an salati ba'da subhi hatta tushrika shamsu wa ba'da al-maghribi hatta taghrubu haka ma bayan to kuma na kun da ya ta tsulu a dinnan an gane maganan ko har sai ta fito amma muka ce wani riwayan ya tabbatar da hatta tartafi'a har sai ta daga an gane maganan har sai ta daga Allah ya sa mu dace wa ana bi sa'id al-khudri radiyallahu anhu an sallama qala la salata bada subhi hatta tartafi ash-shamsu ga ruwayan wala salata bada al-asri hatta taghiba ash-shamsu abi sayyid al-khudri Allah ya kara masa yarda yace manzo sallama yace la salata bada subhi ba sallan nafila bayan sallan asubahi hatta tartafi ash-shamsu har sai rana ta daga to mutumin da bai asubahin ba kuma bayan asubahi fa tunda kaga wannan akwai daruri in ka koma da tattafan fiqhu cewa lokacin zababbe na asubahi mun karanta lokutan aiko a wannan bitul akam amma shi ba irin wancan ne ba ta ta ta da sauransu a amma dai misali yayi sallan asubahi bayan rana ta fito an gane magana sai da rana ta mene ta sannan yi sallan mene asubahi so kaga eh eh ita suna su ma ban san yadda nasu yake ba ba dan faɗa saboda suna na ɗauka ya ce kan ga wasu bayan an gama su bayi can su ɗan yazu kan ɗinsu an ɗan taɓa kaɗan haka sai ga sun tashi sun yi nafila to shi ne ce su ban ma samu yadda suka samu nasu ba dare a ce daga gama sallah a subahi ne ya tashi to akwai wani sahabi da yi wannan nabi ya tambaye ya ce daga tan fajirin da ya saba yi ne to ta kuɓuce mishi ne ka shigar da ita ai ba a ce sai da yi azkar ba kun gane maganin kuwa in kuma na wancan aibara cikakke ne shi kuma sai rana ta fito to kaga shi nashi ba san inda ya samu nashi ba tun daga annabi yana babu sallan asubahi bayan bayan sallan nafila bayan asubahi a sai rana ta ta fito in ka dauki wancan riwaya ta tadula shamsu ko hatta tushrika duka ma'anarsu daya an gane magana in kuma ka dauki wannan riwayan hatta tartafiya din na sai ta ma daga ba ma daga fitowa za ka yi nafilan ba sai rana ta nan daga muna maganan wala kenan an gane ko ala kuma gaskiya yana da falala sosai akwai wayoyi da dama su amma ba sallan wala muke magana ba ka dan gane magana alaikum salam eh eh a shi wannan a wannan ne shi ne ma nake ganin kuskuren wasu waje suka mai da shi sana'a ma'ana shi kusan kullum zai yi sallar rakatar alfijirin shi bayan asubahi ko kuma in yazo bai fi zama asubahi ba zai rakatar alfijiri sannan shigar da asubahi kai babba Allah ya sa ce kuma bai yana da lokaci mutum ne ya ce bara ya zaman yin magariba kafin rana ta bada ta yi zadai ita to me a ciki aka ce ka bari ta fada mana ce a idan ne ba na huta ba ka tsaya kana ta wani abin nan banda kai ba me a ciki to ranar tana minti biyar ma bai rage ba hmm? in a tambaye ka magariba a shigar da ita a zan karasa tukunna eh eh ba wata nafula da za ka yi eh za ka tashi ne ka kaɓa riga na gane tambaye shi misali yana son aiki hajji cikakke umara cikakke ko so amma yana da uzuri kila yana sammako kila da sauran dai abubuwa ka to ya dan taba azkar haka dai a wura na tunda ka san tunda yanzu turu kalanda ake wokin ko akwai lokacin da galibi rana take fitowa sun sa lokaci kaza kaza da sauransu to sai lissafa ya ga ka in yi jira wannan lokacin ba zai je gonan nan da wuri ba tunda manoma ne galibi ko sai taki ya fita to zai na fulan ne a abu zai na fula ba saboda ai sai an cika sharadi yake abun ai an gane maganin kuwa yanzu zai tashi ne wannan azkar da yayi ya samu falalansu falalan shi ai ko gane wannan azkar da yayi tai da sauransu sai ya cika wancan tukunna sannan zai samu wannan kamar mutum da yake so a kankare mai kananan zunubai amma kuma bai daina manya ba shi kuma Allah ya ce sai in ka daina manya zan kankare ma kanana kaga kawai ka cika sharadi ba zai cika mene ba kamar Allah subhanahu wataala ya ce ma banu Isra'ila a cikin suratul Isra'a shafi na biyu asarabukum ayyarhamakum wa yanutum uduna Allah ya ce ana sa ran Allah ya ji kanku ya tausaya muku amma in kuka dawo za mu dawo to idan musu dawo ba suna ma Allah laifi ne sai ya dora wani cikin bayan shi ya daka su su Yahudawa dama tsinannu ne mafi yawancin su akwai na garaba ciki amma mafi yawancin Yahudawa 99% tsinannu ne ba fa ni na tsine musu ba fa annabi dauda da annabi isa suka tsine musu da kaka tafi kana malam bukari ya ce yahuda tsinannu ne a lo'inan da zina kafaru min bani isra'ila allah sani dauda wa zalika bi ma'asau wa kanu ya ta dun allah ce ya tsina ma banu isra'ila su ne yahuda ne an gane maganan alali sani dauda ta harshen annabi dauda wa isa bin maryam kaka dauki wani isa ne a isa bin maryam dai kasan shi kadai ne kuma ai isa na wajen maryam Allah ce saboda saban Allah su da takaddancin su da ƙetar iyakansu su ba sa hana laifi suna mayi ne so mafi yawancin tsinannu ne dama gaskiya Allah ya samu dace so mu koma can so kaga sai an cika sharaɗi sannan sai ya nashi kaga rana ba ta fito ba mutum ya tashi zai nafula wa ya sa shi tambayan farko wani nafulan ne eh ina yi sosai to fahimta ne wannan Allah ya samu dace shi ga hadisin abin da ya ce su kuma mutane ga wanda suke yi kuma irin wannan yana kwaɗayin ya samu wancan ko ya samu wancan falalan to Allah ya samu dace e zai daure ne ya ci gaba da ya ci gaba da ya har sai ranar ta fito sai ya tashi na fula da ka biyu sai ya samu ladan Allah ya samu dace yau ko yana sa yake aji da wara to ga alhaji ku da kuka je wahalar da kuka sha shi wanda an ce yi tuwiti ina ganin tsakanin asubahi da fitowar rana zai awa uku na to ce a to awa ɗaya ko to su ga su sun biya sun biya miliyan wanawa sun wahala sun yi waye wasu kwanan talatin matan daga zuwa zuwa ba da yakin hancin ba a gane amma kai aka ce awa ɗaya maka za ka ka samu wannan amma ya mai nisa ya mai mene daɗewa Allah ya sha mu dace so kuma ga lura da wani abu fa a zaman dandali muka ci awa ɗaya ban ma san ci ba haka ne go to to kaga wannan kawai iska ce hira ne kawai wanda idan aka nuna ma mutum a kiyama zai da na sani haka ummu salama ta ce wallahi duk gurin da ka zauna ne ba Allah ka ambata ba ba annabi ka masalati ba sai an nuna ma shi kaga ga wani zama da kai ka ci yatsa ka sake cizon yatsa ko ba za a dawo da kai ba kawai dai an nuna ma ne ka ji zafi wa alaikun salam ga haka abin yake ga umuna juwairiya Allah kara mata yadda asalin tubarratu binti raisi ita ce ake cewa mata mafi alheri ga jama'an ta kabila saboda da aka yake su aka zo da ita haram ba diyatul kalbi wannan da jibril yake zuwa kamanni shi sahabin nan ya tafi da tafi da ita sai wani ya rasu tun da yar manya ne ya kamata babba ne ai ko a kafin musulunci suna girman manya kuma ko da musuluncin ya zo suna girman manya ma'ana wanda Allah ya bashi matsayi ka girman matsayi ba ku gane ba ba fa ni ne kuke girmamawa ba fa amma karatun ne ko ba haka ne ba wani na in ya zo ya zauna nan shi ma za a girmama shi haka ba haka ba ne ku gane magar ba zatin jikin ne ba ai wasu ku sun haife ni wasu sun girme ni haka ne ko to kenan me ake girmama karatun to tunda shi ma yana da wancan matsayin sai ka bashi darajar wannan matsayin a wannan matsayin zaka bashi darajar mutar da gobe in wani shi yana wannan matsayin zaka su girmama shi ba ku gane me nake cewa ba ita a can garin su yar sarki ce babanta yana da me kenan matsayi an gane maganan to yanzu da aka ba sauran gama gari kamar an dan rage ta kun dan gane maganan sai ce ma'anar salama da kai karke ta ai wannan ne dalilin da ya sa Hussein aka bashi yar sarkin Iran a wancan lokaci ai kaka kara fa kaka rage wannan ne dalilin kaka kara wani bagana misali ishiya isna shari'a ba suna bin bangaren imamai guda goma sha biyu ba wanda in ka cire sayyidina Ali da Alhassan sauran Hussein ne jikokin shi ta bangaren jinin shi to ai yana aure ne da yar sarkin Iran yar sarkin Iran na wancan lokacin yanci na cikin shi da lokacin sai na umar ne ya kafa fasa garin aka tura sa'ad bin abiyu ka shine chief commander birtaniya din kenan ko shine ya fasa garin shekara dubu ta tana ci saboda gwamnati tana daukar responsibility na ana biyan salari ana dare da rana karawa ake saboda bautan wuta suke amma lokacin sai na umar sai da aka kashe wannan wutan tutar la ilaha illallah ya ringa kadawa sai ga muhammadu rasulullah an hausa ma ana kiran sallah hulan shi kawai wannan da aka yi counting lokacin malamin mu yana karatu a Kaduna ina ganin zinaran da yake na kwalliyar kawai ya fi karfin miliyan hamsin in a yanzu ka buga wannan zinaran ka kai kasuwa shi sarkin sarakuna ɗin mulkul muluku ɗin shi sarkin iran ta sai amerika wancan lokacin ko ka ta yana yau to yanci na cikin shi da aka kamo aka mushi a tara a tara ma amma ba da yana bugawa saboda da farkon yakin ma kafin a yi nisa a yakin ba tarihin muke magana ba idan su arnan iran suka kalli majusawa kenan suka kalli bullet in a yaren yau ne shi mashi shi suke harbi da shi aiko idan suka daga irin firar sojojin nan ne kafa fara aiki tun da sai da a tattauna ai akan yi wannan tattauna tsakanin gwamnati da wakilan musulmai na misra ba na baku labarin operatu da sabit ba har aka tattauna ya ce mun aikin mu shine mu zo mu fitar da mutane daga bautan kati mu koma bautan Allah madaukakin sarki akan yi wannan tattauna to sojan Iran yana tattauna da sahabu manzon sallama da tabi'ai wanda suke yakin sai su daga kibiya kibiya da ake harba ta karaman kenan kun gane ba mashi babban ba sai su daga su ce wannan kuna kada zare ne da shi ko kuma yanzu wannan idan aka harba mutum ya zai mutu su sojan Iran din ne suke ce ma su sahabai da sojojin musulunci ma'ana sun rena makamin da za a yi faɗan da su in yanzu ne kaga irin su mizo su haka ko nukiliya da suke amfani da sauransu suna ganin mai tuka kanta da sauransu kai kuma nan kana fama da kila da yake ce yake 49 da sauransu to me za ka yi da wanda yake tuka kanshi jirgin da yake control yake zubo maka ta sama kun gane magana amma da aka fara aikin kuma sai gashi woman nasu an dai daɗe ana yi gaskiya an bugu amma kuma sai gashi shugaban ƙasan gaba ɗaya hannu rigansi da hulan da komai da komai sai da aka wani sayi umar a madina to dama akwai wani sauraka tubunu mare annabi ya ce mishi tun ranar da zai hijira ya ce sauraka za ka sa rigan kayan sarkin sarakuna a lokacin fa sauran kusan shekara ashirin da wani abu iran ɗin ta kife Allah idan ba sayi da lujudu ba zai ba da wannan labarin shi kuma ya biji ne yana so zai je kamo annabi saboda wannan rakuma miliyan 100 din nan kar tafi abin za yayyayi sai kusa da annabi sai dokin nashi ko rakumin yayi ya kafe sai da ya so biyu na ukun ya ce ma annabi ya ruka mishi kawai ya hakura so da yana ganin saboda an ce a kawo annabi da ran shiga wanshi ko da rai kawai shikenan in ka kawo shi kawai ka ci wannan kuɗin kuma za ba ka shine sai shi ya juya ya ce zai ba shi aminci ko da ya ga wasu kamo hanya tuna yi yana kogo aka yi ta nima ba a gani ba to daga baya bayan kafa ya yi sauki ake cewa ko shine suka ci gaba da tafiya da sai na abakar to wani yana dawowa daga garin madina yana tahowa makka sai ya kaga kaman annabi ne wancan da shi da Abubakar suna tafi kenan to da yazo sai yana faɗa to sai sai wancan shi Sarakatu bin Malik sai yake dan banzantar da magana kadan na ba shi ka gani ba mutum da aka yi ta neman ya abba za a daji da sauran da aka gama sai ya dan zaga gida yana cikin sauran yana ta sahaba to dai abin da nake so cewa ce annabi ya ce mishi bayan ya juya zai tafi ya ce zaka sa su kayan sarkin sarakuna ya musulunta to a lokacin fa annabi bai ma taka Madina ba ya taka Madina shekara goma sayyidina abubakar ya ce kan shekara sha biyu a shekara biyu da rabi sayyidina umar fa gwamnatin sai da ta yi nisa kusan shekara ashirin da wani abu nan wajejen sannan fa aka kama garin to shine aka zo da rigan da sauran sauransu aka ba shi saraka din ya sa bayan ya sa ya cire ya ce ya ba wa musulunci kawai dai ya bi umarni ma'ana an nuna mai shi ma yanzu ya zama wani babba kenan ko to shi ma wai muna maganar girmamawa ne daidai tambayan wannan dan uwa ko da yace idan mace ta kai sallan asuba sai ta ka zauna ta yi ta ambaton waye shi ne sai muka kai ummuna juwairiya matan manzo Allah salama ko shi ne kai mu yar sarki ce da har an ba mu wani sahabi lokal ko wani ce ya rasulullahi da ka karba shi ne har ya kai mu wajen musulmi shi ma yana aure da yarwa ya ce a wurin sarkin iran super power na duk duniya gaba daya a lokacin to da aka zo da ita tunda yanzu ba suke da gwamnati ba an kwace tunda an yaki yana dan fi karfinta yanzu shi wanda sayyidina Umar ya nada shi ne shugaban kasa ai an zo da yayan shi ne sai ka dauka sai ba Husaini tunda jikan annabi ne aga ya mishi falala to shine aka bashi ita da aka bashi ita tunda ta haifa mishi da har aka samu zuriya turu wannan Allah ya samu dace da annabi yaka yanta ta yaka aure ta ita ummu na da zamu kawo magananta to shine sahabbai suka ce su kuma ba za su ci gaba da rike kabilanta tunda annabi ya yanta ita yar sarkin ba sai suka ce ku je duka an ba ku yanci ma'ana kun fita daga kangen bauta kamar dai yanzu mukan kwatanta da kidnapping ba fata ba Allah ya kiyaye da aka kidnapping din mutum ka je ka karbo shi miliyan 1 miliyan 2 a gaga ba zai manta da kai ba zai dade na ganin ka ko to bawa a lokacin shi ma wani sai a samu shekara goma tun shekara zai biya ka zafa wani shekara biyu shekara uku kuma sai ya gama biya sannan zai abin kuma in ya gudu kuma shikenan ya zai hada da Allah ko kasar nan da ake yi a ka'idan malikiya da sauran mazahib shine bawan da ya gudu mai gidan shi ba a yadda muke kasar ba saboda saban shi ta Allah ne tafiyar nashi eh dole zai ci gaba da zama biyayya haka a gizan lokacin su bilal suka ci gaba ana musu wannan azaban ba a bayi da sauran su sumayya Allah ya sa mu dace to annabi ya yi sallah subahi ya bata tana yi zikar ya je dawo da hantsi ya ce ki yayi zikina nan zikirin da kike yi da na barki tun asuba ta ce tana nan bata je ko ina bata je ba ya kaga ya tabbatar mata tana yin zikirin a wurin ba matsala ko har shi ne yake cewa na faɗi wasu kalmomi guda hudu sau uku bayan fita na ɗin nan da za a auna nawa da naki nawa ya fi nauyi ka ji ilimi ko na'am in ba ilimin baya za a yi mutum tun asuba yana ta azkar har rana ta ɗaga ya fita cikin gari ya gama abin da zai dawo cikin gida ya tarar ana baga ta amma ya ce kalmomi hudu ne ya maimaita su uku ya fika ba kawai ya kai ka ba an gane magana na subhanan lahi biyan biyar da kalki yawar zano zina tare sai mu zare kalima a cikin nan sau uku in ka maimaita shi ina ma ka san ma'anin shi Allah ya samu da ake so shine Allah ya taimake mu hatta tartafi ash-shams sai rana ta daga wala salata ba'da al-asr babu sallan nafila bayan sallar asr hatta tagriba ash-shams sai rana ta buya hatta tagriba ash-shams shi ma ma'anar su ɗaya an ji ko? ɓalin musamman rahimahullah mai littafi shi abdulkani al-makadisi ba ya ce shi ne musamman marubucin littafin tunda da tawada suke rubutawa daga baya ne aka kawo wannan cigaban wafil babi a wannan matsala ɗin ta ba a sallan nafula bayan asuba hasira na ta ɗaga ba a sallan nafula bayan la'asar hasira na ta fada to akwai sahabbai da suka ruwaito masu yawa an ji abin da ya ce shine wa fil babi akan wannan matsala ɗin da muka magana cewa ba a nafila sai to akwai riwaya an aliyu bin abi talib sayyidina alma ya ce ya ji wannan magana abdullahi dan mas'ud ya ce haka annabi ya hana an gane maganar ya ce abdullahi dan umar ma ya ce shi ma ya ji wannan magana duka sahabbai ne abdullahi dan amr dan as shi ma mai rubuta hadisin manzon salama kenan sahabin yace shi ma ya ji annabi ya hana Abu Hurairah uban gayya yace shi ma ya ji annabi Muhammad sallallahu ya hana sallan nafila bayan asuba sai rana ta daga kai a wannan babun akwai samurata bunni jinto shi ma sahabi ne yace ya ji magana salamatu bin al-akwa kaji maza da ya tanganta dubu kenan yace shi ma ya ji annabi sallallahu alaihi ya hana wa zaid ibn sabit inda raban gado ne karshe ne ba irin shi ai sakataren da ya hada qur'ani kenan lokacin khilafan sayyidina abubakar shi aka ba shi aikin matashi ne amma shi ne wanda aka tura shi cikin sati biyu ka iya rubutu da kuma karanta yaren yahudawa ai a sati biyu zai dubu nisabi in dai rabon gado ne to karshe ne Allah ya kara masa yadda shi ma yace ya ji wannan magana wa mu'az ibn jabal wanda zai zo da tutar shugaban malamai gaba ɗaya na al'ummar manzon Allah ya fi kowa sanin halal da haram ma'azin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah godiya ta tabbata ga Allah wanda ya datar da dan sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'azu dan jabal shi ma yace ya ji annabi ya hana kai wafil babu akwai kab dan murra Allah ya kara masa yadda abi abu lubabat al-bahiri akwai amrubun abasata as-sulami ga kuma uwar mu'mini radiyallahu anha aisha ta siddiqatun wa ibnatu siddiq laysa laha min mushfikin fi sibaha bi mazaha Allah ya kara mata yadda akrim bi aisha rida min auratin bikrin mutahharat al-izari hasani ya zauji khairul alamin Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ma yadda ce ta ji wannan magana to me yasa aka yi ta kawo irin wannan an gane maganan kuwa saboda ka ƙara yadda shi har yanzu yanzu wannan bai kai tawatur ba kun rasa habai ne masu yawa ko amma bai kai tawatur ba hadisi tawaturi kamar a ce sahabi talat su ce sun ji tabi'ai ma daban-daban ɗaliban kenan su ce sun ma malamin wani ya ce mana malam wani ya ce mana shi ma ɗaliban su ce malam wani ya ce har a tau irin wannan hadisin tawaturi shine ba zai karyatu ba to irin shi ne wai dr ahmad yake nema sannan ya yadda asiri gaskiya ne an gane maganan irin shi ne yake nema shi tawatur kenan amma ya yadda hadisin bukhari ya ganta cewa aisha ta ce amma annabi asiri labi dubin asam yahudi to amma bai ce su karo da ayan gulani ba shi kuma ayan gulani wai wala ibnu sa'ira ya sa'ata shi ne hujjar shi wai matsafi din da zo ba zai nasara ba Allah ya samu dace ba wannan ba wasanaji ni kawai na kawo mana ne a matsayin kila misali kaji Aliyu ya ji sayyidina Ali ya ji ko Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Amr dan As Abu Hurairah Samrat ibn Jundub Salama ibn Akwa Zaid ibn Sabit Mu'adh ibn Jabal manyan sahabbai sun ji wannan magana kuma karka wai in ka manta na tuna an tuna ma an ka manta wancan da muka kafin bude wannan hadisin bayan Abdullahi dan Abbas shi yace Umar ne fa yace ya ji annabi ya hana sayyidina Umar dan Khattabi khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama don ka gane masu abun ne fa ba irin sahabin nan ne daga can garin ya zo ya ji ya koma ba an gane magana yawa ba irin shi bane a kawai shi wannan suna wurin ne in kana maganar musulunci ne irin sa Allah ya dan masa mutum ba wuce mutum goma ba yake cikin tafiya in ka ce sayyidina Umar sai a shekara ta biyar ya musulunta ko irin Aisha ta yi wayo ne a cikin abu an haife ta ne irin sa Allah ya dan Umar an haife su ne a ciki irin su Mu'az ibn Jabal matasa ne masu abu Abu Hurairah ya makale ma annabi kamar mai shekara biyar kusan Allah ya samu dace dai abin da ya sa suke kawo irin wannan saboda ka ƙara sanin hukuncin abin da ake so ka sani na haramcin a ɗan gane maganan ko ba ka ba zai amma kuma ya ce wasanaji haka ne naku? wasanabi wasunabihi ko? wasunabihi da wasu sahabbai haka wanda suke daban-daban daban-daban ban kawo su ba walam yasma aminin nabi sallallahu alaihi to wannan shi wani bawon Allah cikin malamai ne magabata yace shi bai ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to rashin jin shi kaga ba zai taba wadancan ba inda ko a babin hadisi ne abin da ake ce mashazi shine wani mutum ya ware da maganan yace shi ya ji sai ya zama shituka ne mutumin kirki ne kuma yana da hadda to idan ka zo ga tarin jama'a malam wani ya ce ya ji malam wani ma ya ce ya ji malam wani ya ce ya ji duka ɗaliban mutum ɗaya ne sai wani ya ce shi ba haka ya ji ba ya ce to shi ya ware shi ne shazi an gane maganin kuwa to za ka karɓar nawan ne masu yawa majority kari da bot kenan ko to amma akwai ilimin hadisi kuma bangaren da idan waɗanda suka ji din ba su da wani inganci sosai suna da yawa amma ba su da wani inganci sosai kowanne idan ka kalle shi akwai raunin da yake tare da shi an dai gane rauni ya ko yawa so shine lokacin sai ya haɗu sai ba da hadisi hasana ya zama walan wani ya ji malan wani ya ji malan wani ya ji to amma da aka taba malan wani yana da raunin hadda malan wani ya taba ƙarya malan wani yana da raunin hadda to amma kuma yawan su ya kamata a ce maganin ta tabbata an gane maganar sai shine sai ya ce to mai wannan matakin ana iya kai shi matsayin hasan wani zuwa suka ce da gairi saboda ba waninsa Allah ya samu dace wannan ilimi ne mai zaman kansa an jabir bin abdullah radiyallahu anhu ma anna umar bin khattab radiyallahu anhu yawmal khandaqa ko yawmal khandaq da alifin da lamun ba'da ma gharabat ash-shamsu faja'al faja'ala yasubbu kuffar quraish wa qala ya rasulullah ma kitu usalli al-asra hatta kanat ash-shamsu taghrubu fa qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam wallahi ma sallaituha qala فقمنا إلى بطهان وتودع للصلاة فتودعنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب جابر بن عبد الله الله يكرم مسا يداشي da baban nasa anna umar ibn khattab radiyallahu anhu lalle umar dan khattab Allah ya masa yadda ja a yawmal khandaq ya zo ranan yakin gwalalo yakin ahzab shi yake ce ma yawmal khandaq an gane ko yawara da suke wa hakin wannan ramin nan saboda arna sun yi musu gayya din nan to a ranan ya zo ba da magarabatin shamsu bayan rana ta fada ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi salam faja'ala yasubbu kufara quraish sai sayyidina Umar ya rinka zagin kafaran quraish saboda su ne uban gayyar duk wanda ya zo wajen yakin nan su suka gayyace shi soja kusan dubu goma sha an gane ko yana zagin arnan qurayshawa tunda ai duka an san juna sayyidina umar ai dan makka ne ai ko mutum da garin sa ai ya san kowa kirin ki kallon su Allah ya samu dace so tunda dai kuma addini ya raba dole kowa yana neman sa'an kowa ne to fa ja'ala yasubbu yana zagi ku fara quraishin kafaran quraishawa yana tsine musu wa qala ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace ya manzan Allah ma kittu usalli al-asr ban fa kusai da yin sallar al-asr ba fa hatta ka da tishamsu tagribu gashi rana tana gabta fadawa kada shi ne ba kenan ta kusa ta fada faqalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kaga aikin ya dauke musu mene hankali faqalan nabi sallama sai annabi ya ce wallahi ma sallaitu na rantsi da Allah ni ma ban yi sallar la'asar ba wanda kuma sallar la'asar a riwayoyi da dama an kaji ka duba muwatta ta imamu malik kenan ko da dama ruwaya sun zo akan cewa sallar la'asar ita ce salatul wusta zababbar sallah din ta tsakiya lokacin da ake exchange tsakanin mala'ikun da suka kwana da mutum kenan ko zuwa wanda suka wuni kenan so mushahid din mu anan dai shine yace wallahi ma sallaitu ban sallace ta ba kala yace fa qumna sai muka tashi mu ila butan zuwa guri kaman kace zuwa sayin botaka an gane maganan yawa wa tawadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alula lissalati don yin sallar la'asar din fatawaddana laha mu ma muka yi sallah don ita an gane lamun da ko muka ce yanzu da wani zai ce maka da auto alayhi to ka ce kai hakuri wani amma da yace da auto laka to ka ce alhamdulillah nagode Allah saka da alheri idan yace da auto alayhi na mushi bugun addu'a in yace da auto lahu to na mushi addu'an Allah ya ƙara buɗe Allah ya ƙara buɗe Allah ya ƙara kaza an gane magana to kaga lamun lam yace fa da'a alan fa da'a alayhim to yayi musu bugun addu'a kenan fada alahum sai musu addu'a na albarka an gane maganan kuwa to wannan lamun din lamun bai ajali hake ba ma'ana sai annabi yayi alula dan yin sallar la'asar kaji dalilin alula shi kenan ko fatawadda'ana laha mu ma sai muka yi alula dan mu ma mu sallar la'asar din an gane magana laha din kenan fa sallal asra sai annabi yayi sallar la'asar a wannan lokacin ba da magharabati shamsu bayan rana ta fada musan ku aiki ya aiki sai da wujudi da baya sakaci ko na yane ne har jinyan ban kwana ba lokacin sallan nan yayi har yaka ce wai an yi ishan kuwa aka ce ana jiran ka ya rasulullah yayye ina abin da ya fi karfin shi saboda baya wasa da sallah da wannan ne zaka fahimci cewa waɗanda suke cewa wa abu da rabbaka ta yati ya kalaqin aya ta karshe a cikin suratul hijr kenan ko shafin karshe da Allah ya ce ka bauta ma ubangijinka har ya kini ya zo maka waɗanda suke cewa wai kai ka cika gamsu a cikin ranka bautan ya yi to daga nan yana iya barin bauta ma cewa ba su fassara ayan daidai ba tun daga annabi ya fi kowa amma kuma har ya bar duniya jinyan bankwana da ya fara mai daga juma'a ya fara tsanani asabar jiki sai a hankali lahadi abin ya ƙara ƙarfafa hantsin litini ya koma ga ubangijinsa to amma kuma har asubahin sai da ya bari shi to kaga inda ya kini shine ka ji kawai bautan kai kai ya kai kila ka kai shekara 50 kana bautan kun gane rubun su kuwa na'am wai daga nan kawai bauta bai zama dole a wurin ka batun da ka sami ya ne an gane magana yawa saboda kai kai ka kai har ka kai jijiya Allah ya samu dace so mu ya kini za mu tambayi annabi ne guys har ya koma ga Allah kuma in kana magana shekaru ne 63 da watanni ai so kaga ai ba yaro bane ai Allah ya samu dace lokaci yayi ko so fasalla al'asr ko ba da magarbatin shamsi sun masalla ba da al-maghrib sannan sallar magriba karin bayanin sati mai zuwa insha Allah sai mi sai mun dan kara bayani insha Allah sai mu tashi a babun sabo ko Allah ya sa mu dace haza ma indi walillahi tawfiq wal ilm inda Allah to Allah ya sa na sai eh yayin yin nafula eh ma'ana inda mutum ya sallan farilla ya canza guri ana son mana yi wannan an gane to amma wancan shi kuma na wancan ana son gurin da ka zauna ne an gane so galibi irin wannan malaman da suke kawo wannan suna nuna ka raba tsakanin ne kamar sallah asubahi manzo Allah sallallahu alaihi sallan juma'a in manzo Allah zai nafila yakan koma ma gida ne in ya gama juma'a haka in ma zai nafila ruwayoyin da suka zo Allah ya sa mu dace amma kuma in ka tashi daga wannan gurin sai ka canza sabai suka yi amma zama a gurin da kai sallah shi ma yana da abin da saboda manzo Allah ya ce idan mutum yi sallah yana a wurin mala'iku suna nema mishi gafara Allah ya yi